بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم وإثما مبينا kafin mu fassara wannan ayar kamar yadda aka sani wannan masallaci akwai kwamiti na marayu da yake daukan nauyin kulawa da karatunsu da kuma taimaka musu musamman yayin daidai da 24 ga watan 6 shekara 2016 Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul bait was sahaba a wannan layi na Hausa road a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala ya isa ƙur'ani ya zama sababin tsiranmu duniya da lahira muna roƙon allah maɗaukakin sarki kada allah ya sa abinda muka sami ya zama musiba a kanmu a kafin alaramma ya karanta ayar da zamu abin nan kamar yadda aka sani akwai asusu na marayu a wannan santa da take daukan nauyinsu sama da shekara hudu wajen ba su abincin da za su ci da kayan sawa a cikin wannan wata na ramadan da kuma daukar karatunsu bayan watan ramadan da haka bankin shine jais akan nomba din shine sifili sifili guda hudu wato 000 18 46 sai 45 wato sufuli sufuli sufuli ɗaya takwas hudu shida shida biyar wato account name ɗin shine masjidu ahlul bait was sahaba akwai wani bawan Allah Abdullahi Ibiyu ya tura naira dubu goma a cikin wannan account ɗin muna roƙon masa Allah ya saka masa da alheri a jiya mun tsaya a ayata wato 21 Allah ramma zai sake karanta wala tankihu ma nakaha aba'ukum mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا, إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الله تعالى يتي ولا تنكحوا kada ku aure ma nakaha aba'ukum abinda iyayenku suka aura minan nisa'i na mata illa sifa abinda ma qad salaf wanda ya riga ya gabata wanda kuke yi a jahiliya innahu lalle fa yadda al'amarin yake mutum ya auri matar babansa kane ya kasance fahishatan abu ne wanda yake mummuna wa makatan sannan abu ne wanda yake abinki a gurin Allah wasa'a sannan ya yi muni sabilan a matsayin wannan ita ce hanyar da mutum zai bi ash'as bin sawarin daga adi bin thabit an rajulun min al'ansari kala ya ce lamma tuwufiya abu qaisin ya'ani ibn al-aslad yayin da abu ƙaisin ya rasu wa kana min salihil ansar yana daga cikin mutanen kirki a cikin ansar fa khataba ibnuhu qais imra'atahu sai ɗansa qais sai zo yana neman matarsa fa qala sai tace inna ma a'udduka waladan kai ina kirga ka a matsayin dana ne wa anta min salihin qaumi kai kana daga cikin mutanen kirki nagartattu a cikin mutanenka ta ce amma walakin ati rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan tafi gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin su sahabbai a zamanin su duk abin da ya taso musu wanda suka dauka shine marji inda za su koma su samu mafita shine manzon Allah da haka rikici in ya taso tsakanin da da uba sai ga kowa hakura yake a tafi gurin annabi kuma uba bai jin wani abu na damuwa da matsayin da yake da shi yayin da sabani ya faru idan ɗa ya tashi ya kai ƙararsa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa asta'miruhu in nemi shawararsa fa atat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo wajen annabi fa qalat tati inna aba qais tuwfiya lalle abu qais mijina ya rasu fa qala sai annabi yace khairan ina masa fatan alheri thumma qala sannan sai tace inna ibnahu qaisan khatabani yanzu ɗansa ƙaisu ya zo wai shi yake neman cewa lallai fa sai na aure shi wa huwa min salihi qaumihi kuma yana daga cikin mutanen kirki a cikin mutanansa wa inna ma kuntu a'udduhu waladan kuma ni na dauke shi ma a matsayin ɗa ne a guri na domin ni matar mahaifinsa ce fa mata rahata ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kake ganin za a yi faƙali lahasi annabi ya ce mata irji'i ila bai ciki ki koma gidanki ki zauna domin shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama za mu karanta a cikin wannan suratun nisa'i haka Allah ya ce masa ina an zalna ilaikal kitaba bil haƙƙi lita hukuma bainan nasu bima a rakallah dan annabi ya hukunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa shi yasa imamu shafi'i ya ce duk abin da annabi ya hukunci da shi to yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki saukar ya ce hukunci da shi wa nazalat sai Allah ya saukar da wannan ari ya ce wala tankihu ma naka aba ukum minan nisa'i illa ma qad salafa daga yau duk wanda baban shi ya auri wata mata ko suka rabu ko ta rasu kada wanda ya ƙara auren matar baban shi sai fa abin da ya riga ya wuce na jahiliya to wannan yana daga cikin nau'i na zalunci da danniya da kama karya da aka dinga wa mata kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne yazo ya ceto su daga fada wannan bala'in da suka shiga a cikin sa al-imam wato Muhammad Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Muqtar bin Abdul Qadir wanda aka fi sanin sa da Ash-Shankiti wanda ake ce masa Allamatul Qur'ani yana da kyau a ce dalibai su kokari su nemi wannan tafsirin nasa Adwaul Bayan mujalladi guda goma ne Allah ya ji kan malam yace na Allahu ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya hana a cikin wannan ayar mai karanci an nikahil mar'ati allati nakaha al-ab akan mace wacce uba ya riga ya aura yace amma anan Allah madaukakin sarki bai yi bayani ba shin mujarradin kullu aure ne ko ko sai idan namiji ya sare da ita shi uban kenan yace amma Allah madaukakin sarki yayi bayani a wani gurin ko da majarradin ɗaura aure aka samu ko uban ya tare da ita ko bai tare ba to ta haramta akan wannan ɗan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha yace fasarraha bi annahu nikahun wa annahu la masisa fihi Allah ya sarraha cewa kullu aure ko da ba tare da an sadu ba yana nan a matsayin sa na ainihin wato aure malam aminu shankidi ya ce wa ƙad ajima al'ulama'u malamai sun yi ijima'i ala anna man aqada alaiha al'abu dukkan mahaifin da aka riga aka ƙulla masa aure da wata mace to harumat alabnihi azwaji min ad-da'an ithnayn wa min al-ma'adi ithnayn kun ga bangarori qul az-zakari qul az-zakarayn harrama am al-unsayni amma ishtamalat alaiha alhamul unsayni nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin sai yace wa min al-iblis ne wa min al-baqari isnayn wa'annan yana nufin dangogi guda biyu mace to shikenan ta haramta kuma akan uban koda daga uban ne sai wannan matar a duniya ba zai yi ba aure ta dan haka yadda hukuncin yake akan uban haka hukuncin yake akan wa akan dan yadda hukuncin yake akan dan haka hukuncin kuma yake akan uban la farqa ba bambanci ya ce wa illam ya masa ko da ko ɗan bai sadu da matar ba ya ce an albarra bin azim ƙali yake ta marrabi khali wa ma'ahu liwa'u dan uwan mahaifiyata ya wuce tare da shi akwai tuta wa qultu nace masa aina tadhabu ina zaka qala sai yace ba asanin nabi sallallahu alaihi wasallama ila rajulin wannan tutar da ka gani annabi ne ya aike ni zuwa ga wani mutum tazawwaja imra'ata abihi atihi bi ra'sihi tunda ya aure matar babansa annabi ya tura min yace kawai abinda ake so in to da kanshi in datso kanshi in to da shi kawai saboda abu ne wanda yake yana da ainihin wato muni illa ma qad salaf Allah yace wala tankihu kada wanda ya aure ma nakaha aba'ukum abinda iyayenku suka ainihin wato aura na mata sai abinda ya riga ya wuce a jahiliya a jiya mun ce a wannan wawun din alwawu isti'naf isti'nafun nisaban zance ne la harfun nahiya wa jazmin wato tankihu fi'lun mudari'un ne majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi hasbin nuni huwa alamatu jazmihi hasbin nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu wal wawu fi mahalli raf'in fa'il ma ismu mawsulin ne mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi nakaha fi'lun madin aba'u fa'ilun marfu'un huwa mudafun kun mudafun ilayhi naka jumla fi'iliya matan da ka auro ƙinɗaran kuɗi mai tarin yawa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to fala ta aku domin hu shai aka da ka karɓi komai a ciki shi yasa suka ce wannan alwawu ɗin wato wawul hali wa ataitum alhali kun ba ɗaya daga cikinsu tarin dukiya mai yawa ataitum adatu listis na in kayan aiki ne na togaciya don haka abin da zai biyo ba shine mustasna da haka ma za mu ce ismu mausulin ne mabniyin alas sukuni fi mahalli nasbin al-mustasna al-munqati domin muna da istisna'i muttasil muna da istisna'i munqati wanda wannan kuma dalibai sun sana da shi da haka illa ma qad salaf qad harfu taqiqin ma fi'lun madin salafa fi'lun madin mabniyin alal fati wa fa'iluhu huwa da haka jumla fi'liya ita ce silatul mausulin la mahalla laha min al-i'rab na wannan ma din da take ainihin wato silatul mawsula ne dan haka al-imam al-qurtubi ya faɗa yace illa ma qad salafa shine ai ma taqaddama wa mada abinda ya riga ya gabaci ya wuce yace was-salafu idan an ce salafu shine man taqaddama min aba'ika wa dawi qarabatika wanda ya gabace ka daga cikin iyayenka da ma'abuta kusanci da kai wa hada istisna'un munqati' wannan istisna'i ne munqati shi yasa suka ce taqdiruhu wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa shine lakin ma qad salafa fashtanibu sai dai abin da ya riga ya gabata ku nisance shi yanzu wada uhu ku bar wannan abun wasu malamai suka ce wannan illa din bi ma'anan ba'ada dan haka wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma salafa shine ba'ada ma salafa sai dai abin da ya riga ya gabata domin sun ce illa tana zuwa da ma'anan ba'adu kamar yadda Allah ya ce la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa waqahum adab al-jahim suka ce illa al-mauta al-ula illa da ma'anan ba'ad al-mauta al-ula sannan wasu malamai suka ce illa ma qad salafa ai wala ma salafa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a shine wala khata'a sannan wasu malamai suka ce a cikin wannan ayar akwai takdimi da ta'khiri dan haka suka ce ma'anar ayar shine wala tankihu ma nakaha aba'ukum min min nisa'i innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila illa ma qad salafa haka suka ce akwai takdimi da ainihin wato ta'khiri ita kuma kalman as-salaf akan ce as-salafu daga salafa shay'u ne yaslafu salafan wa sulufan jam'insa akan ce sulafin wa aslafin wa sulafin da haka asalafu kamar yadda muka faɗa na farko kullum man taqaddama min aba'ika duk wanda ya gabace ka daga cikin iyayenka wa zauri qarabatika da ma'abuta kusancinka alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadli wanda suke sama da kai a wajen shekaru da daraja to ana ce musu salaf sannan akan ce as-salafu da ma'anan kullu amalin salihin qaddamtahu duk wani aiki mai kyau da ka gabatar ana ce masa as-salafu sannan akan ce as-salafu ana nufin alqardul ladhi la manfa'ata la manfa'ata fihi lil muqrid rancan da zaka dauka ka bayar wanda bayan ka ba da rancen baka samu wani amfani ba bayan ka ba da rancen sannan akan ce as-salafu shine kullu malin qaddamtahu fi samani sil'atin duk kudin da ka dauka ka bayar dan ka sai wani abu na kayan masarufi ana ce masa as-salafu sannan as-salafu akwai cinikin da ake ce masa bai'us salami wa huwa an yu'tiya malan fi sil'atin ila ajalin ma'lum sannan akan ce salafal arda ya sulufuha salafan shine hawwala halin zar'i idan mutum ya juyar da ƙasa yanzu ba an yi ruwa ba ai ƙasa idan kana so kai shuka ba sai ka jirkita ta ba to idan ka jirkita ƙasa dan kai shuka shi ma ana ce masa salafa ina fata an fahimta dan haka ana ce masa salafa shine sawaha bil mislafati Allah ta'ala ya ambaci wannan kalma ta salaf a cikin alqur'ani a gurare wanda ba su da yawa wuri na farko da ya zo maganar riba ya ce alladina ya akulunar riba la ya na illa kama ya kumu alladhi ya takabbata hushaitanu min almasi sai ya ce dalika bi annahum qalu innama albai'u mislu riba wa ahalla Allahu albai'a wa harrama riba sai ya ce faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sannan ga wannan ayar da ke gabanmu wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa haka ya faɗa a cikin suratul ma'ida yace afallahu amma salafa wa man ada fayantaqimu Allahu minhum sannan haka ya faɗa yace qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwali haka ya faɗa a suratul yunus yace hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat a nan ne za a gabatar bima aslafat a nan ne za a jarrabu kowace rai akan abin da ta gabatar na aiki a duniya saboda waruddu ilallahi maulahumul haq sun koma zuwa gurin Allah wanda yake shine na gaskiya wadalla anhum ma kanu yaftarun haka fir'auna Allah yace falamma asafu nan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in sai yace faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin haka ‘yan aljanna idan suka shiga ciki Allah ka sa mana ciki Allah zai ce wa amma man uci ya kitabahu bi yaminihi fa yaqulun ha umqra'u kitabiya wanda aka bashi littafin sa da hannun dama haka zai dinga yawo yana ci a karbi littafi na a karanta anni banantu anni mulaqin hisabiya zai ce na tabbatar zan hadu da hisabi mai sauki Allah ya ce fa huwa fi 'ishatir radiya wannan yana cikin wata rayuwa yardajjiya Allah ya ce fi jannatin aliya a cikin aljanna madaukakiya domin dama yayin da wuta ta zama asfal to dole aljanna ta zama aliya kuma Allah ya ce qutufuha daniya kayan itatan nunan nune sun nuna Abdullahi dan Abbas ya faɗa ya ce rana ta yi khusufi a damanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah aka ga annabi yayi gaba sahabbai sai suka bi shi ya dawo baya su ma suka dawo da aka gama sallah suka ce ana sallah mun ga kayi gaba annabi ya ce ina cikin sallah ne aka nuna mun aljanna da ni'imata ya ce sai aka nuna mun wani ɗan inabi sai na kai sura annabi ya ce da na kai sura sai aka janye shi sa sai kuka na bi shi ya ce da na samu sa'a na cisgo ƙwaya ɗaya na hauro da shi duniya da kun dinga ci har duniya ta kare ba zai kare ba kwaya daya dan inabi kwaya daya shi yasa a suratul waqi'a da ya ta fada ko wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im sallatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس مما إن لا يصدقون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخير كايا مرمني سيكا دعبا ولحم طير مما يشتهون كنام تنسعي وحور إيل كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعسيما إلا قيلا سلاما سلاما wannan bangaren aka dawo ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud aka ce akwai magariya mara kaya aljanna magariya mara kaya wa talhin mamdud ga ayabo wacce take manya-manya ta yi ‘ya'ya ga nono dab da dab sannan wa zillin mamdud ga inuwoyi manya-manya wa ma'in maskub da za a aka ga za a faɗan kayan itacen kawai Allah ya ce wa faki hatin kasira da kayan itace da yawa suna nan aljanna to shi ne ƙudufin hadaniya kuma suka ce daniya daga danani da haka yanzu inda aljanna ne a nan gurin yadda kake zaune da kaji kana buƙatar mangwara kana zaune sai kawai ya taho a zaunen ya kawo kanshi katsanka ya sa annabi ya ce wallahi ala inna sil'atan lahil kaliya hajar Allah aljanna tana da tsandar da ba za a same ta ba haka insha Allah kuma za a dace dan daga cikin asbab da ke sa a samu husnul khatima akwai kyautata zato ga Allah yawa saboda haka muna kyautata ma Allah zato wannan shine dan haka Allah zai ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha saboda abin da kuka gabatar na aiki a kwanakin da suka wuce na duniya yanzu bayan muna daren ashirin ga watan ramadan ba wani malam ya ce da an kama kadfa ta fi zamanin siba wa zukur dunuba ka wakki haya muznibu wa kasha munaqashatil hisabi fa innahu har yaje inda yake cewa lailu fa alam wan naharu kilahuma am fasuna fiha tu'addu wa tusabu yace wal lailu fa alam dare ka sani wan naharu da wani kilahuma anfasuna numfashin da muke fiha a ciki ne tuntuko a wasu to addu ana kirga numfashin sannan wata husabu akan gudanar dare da rana ne za a tsaye da dan adam a yi masa hisabi a gaban Allah madaukakin sarki shi yasa yanzu ba ana cewa dakkal dakka sa'atu ba dakkati sa'atu agogo ta buga idan agogo ta buga tak tak tak ba shi yake zagaya ba so 60 ya ba mu minti daya idan ya zagaya so 60 ya ba mu minti daya ba idan ya zagaya minti 60 ba shi yake ba mu awa daya ba to yadda bugawan agogo tak tak yake faɗa cewa lokaci yana tafiya kowanne daga cikin mu da zai ɗauki hannunsa ya ɗora akan kirjinsa zai ji daidai da yadda sakon ɗin agogo ke buga haka gaban shi ke buga kenan yadda bugawar agogo ke faɗa ma lokaci na tafiya ba to haka kirjin kowane dan adam ke faɗa mai lokaci na tafiya lokaci na tafiya shi yasa imam shafi ya ce ya wa'izan nasi amma anta fa'iluhu ya man yu'addu alaihim umru bin nafasi ya wa'izan nasi ya kai mai wa mutane amma anta fa'iluhu ina ma a ce kai ma kana aiki da abin da kake wa mutane wa'azi ya man yu'addu alaihim umru bin nafasi ya wanda ake kirga rayuwar shi ta hanyar numfashin da yake ba daga numfashi bane yasa da zaran lokacin numfashin da aka ɗiba za ka yi ba yadda za ka yi ko kana son duniyan dole ka bata saboda numfashin da kowa yake a cikin ma'akirge numfashin yake wallahi kuma da an kwana an tashi wani abu raguwa yake na numfashin da ka ɗibo da ka shaƙa a duniya sai ce ihfas lishabika min aibin yudannisu innal innal bayada qalilul hamli lid-danis yace ihfas ka kiyaye wato ihfas li shaybika ka kiyaye idan kana da furfura min aibin daga aibin da zai so sa furfurar ka daki sai yace innal bayada kaga da abin da yake fari ne sai yace to qalilul haml lidanasi ko ya ya danki don da tito sai ya nuna mai imamu shafi yake magana akwai istadin da in ka kai a shekaru to akwai abin da yake na duniya ka hakura da shi shi yaro kansa baki ne na haka ba dole bane abin ya nuna amma kai tun da kanka fari ne da kai za ta nuna shi yasa yace ihfas li shaybika min aibin yadannisu innal bayada qalilul haml lidanis sai yace ka hamilil lisyabin nas yaghsiluhu wa sawbuhu ghariqun fi dhisi wan najis yace kar ka zama kaman mutumin da zai dauki tufafi ya je ya wanko wa mutane ya goge ya dauka ya ba su kalkalkal amma shi nashi tufafin da dace ba haka masu wanki da guga suke ba eh su su wanke kayan mutane su sa a leda amma shi nashi watakila ma yaji yace karka zama haka yace tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri al-yabus kana fatan idan an je lahira ka tsira kuma baka kama hanyar tsirar a duniya ba yace ai kwale-kwale ba ta gudu akan tudu hotun da kake ka taba gani Ahmadu Bello an ce maka an ga kwale-kwale ta wuce da gudu ta amada bello ko a labarin karya baka taba jan an ce ma an ga kwale-kwale ta wuce da gudu ta amada bello yau saboda ba hanyar ta bane da haka yake cewa tarjun najata walan tasluk tariqata ha inna safinata la tajri al yabsi kwale-kwale ba za ta yi gudu akan gurin da yake tudu ba yace rukubukan na ashaka yunsiba yunsikar rukuba ala ma kunta tarkabu min bagalin wa min farasi yace rukubukan na ashaka hawan da za ka yi magadanka mukara da za a ɗauke karen da ka mutu ya ce yin sikar ruku ba ala duk wani abin hawa da ka taɓa hawa a duniya mai tsada mai kima ran da duk aka ɗauke ka aka ɗora ka a makara sai ya mantar da kai da abin hawan da ka hawa a duniya makunta tarkabun min bagalin wa min farasi duk wani abin hawa da ka hau na takama a duniya da nuna isa duk ran da aka ɗauke ka a makara ka manta wallahi ka manta sai ya ce yawon alkiyamaci lamalin wala waladu rana alkiyama rana ce da dukiya da ya'ya ba za su yi amfani ba sannan ya ce wadan matul kabari tun silalatul ursi matsar da kabari zai maka ranar farko idan ka shiga wallahi sai ta mantar da kai ranar aurenka ran da kake ango daren farko ran da ka tare da matarka to ran da aka shigar da kai kabari sai ya mantar da kai wannan dadin Allah ta'ala ya sa mu shiga kabari da imani dan haka malamai suka ce kamar yadda muka ce wasalafu man taqaddama min aba'ika wa dhawi qarabatika wanda an an ce salaf wanda suka gabace ka daga iyayenka da ma'abuta kusanci da kai hum fawqaka fi sinni wal fadl wanda suke saman ka a wajen shekaru da falala da wannan ne aka kira wato magabata na farko sahabbai da tabi'ai aka ce musu as-salafus salih a shekaru suna gaba da mu ko a falala kuma a gurin Allah suna gaba da mu duk duniya ta yadda da wannan wanda duk bai yadda da wannan ba mutumin banza ne dole ka yadda sahabbai na gaba gare ka domin su ne sabiquna alawwaluna a komai ma da Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutana su suka fara fastabiqul khairati su suka fara dan haka Allah sai ya ce ma walladina ja'u min ba'dihi dan haka dani da kai duk mun zo a bayan a bayan wa bayansu ne wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahabatuhu wa tabi'una lahum bi isani annabi da sahabbansa hum salafu hadhihi al-umma sune magabatan wannan al'ummar wa kullu man yad'u ila muslima da a ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa sahabatuhu wa tabi'una lahum bi isani duk mutumin da ya kira akan abinda annabi ya kira akan shi sannan kuma ya yi kira akan abin da sahabbai suka yi kira akan shi da tabi'ai da wanda suka zo bayansu to fa huwa ala nahji salafi to wannan yana kan tafarkin magabata dan haka su sai a ce musu as-salafu shi kuma sai a ce masa as-salafi nisbatan zuwa ga suwa su magabatan me ake so shine kai kira akan abin da annabi ya kira su ma suka yi kira akan fahimtar su sai a ce musu as-salafu kai kuma sai a ce maka me as-salafi wanda wannan nisba ne daga nan zaka fahimci jahilcin wanda yake kallon ahlus sunna yanzu ya ce musu wai salaf duk wanda ya ce mana salaf jahili ne bai san abin da yake ba mu ba salaf bane sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina sune salaf kuma limamin salaf shine annabi mu salafiya ne nisbatan zuwa ga su salaf din duk ɗalibin da ya karatun sarfa ko na ɗaya ka karanta in dai ba zuƙu kai ba to ka san nisba ko kuwa yawa tunda shi dama ba sun faɗa ba sun ce sarful ism shine naqaluhu min al-mufrad ila al-musanna wa ila al-jam' aw ila at-tasdid aw ila nisba ba shi bane shi yasa as-sunnatu ba daga nan bane ake yin nisba a ce sunni as-sufi ba daga nan ake yin nisba ba as-sufiyatu a ce sufi ko a shi'atu ba daga nan ake nisba ba a ce shi'i to as-salafu as-salafi in ka san abin da kake da haka mu ba salaf mu ba salaf bane sahabbai sune salaf da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su yadda da cewa ba za mu fassara qur'ani ba akan fahimtar mu sai akan fahimtar su shi yasa aka zama salafiyya ina fata an fahimta to abinda ba ma so shine salafiyya ta zama ta suna ba ta aiki ba ko kuwa wannan shine wa imamu salafi wa imamu salafi salih rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugaban magabata na kirki gabaki ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin al-musnad as-sahih al-mukhtasar bi naql al-adl an al-adl ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallama na muslim bin al-hajjaj abu al-hasan al-qushayri an-nisaburi ya bude babu fada'il fatimata bintin nabi alaihi salatu wassalam babun da ke magana akan falar fatima Allah ya ƙara mata tsira da aminci daga masruq ɗaya daga cikin ɗaliban na na Aisha an Aisha ƙalar take cewa ishtama'a nisa'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana matan annabi sun taru tace falam yughadil minhunna mar'atan ba kyala kowace mata ba faja'at fatimatu sai ga na fatima tana zuwa nana Aisha tace ka anna mishyataha mishyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idan ka hango ta tana tafiya za ka ɗauka babban mai gida ne ke tafiya faƙala da ta zo sai annabi ya ce marhaban bibnaci barka da zuwa ‘yata fa'ajilasa ha an yamini au an shimali annabi ya zaunar da ita a damansa ko a hagunsa sun ma'innahu a sarra ilaiha hadithan annabi ya yi mata magana ya asarta mata magana ta kunnansa na dama ta kunnanta na dama fa bakat fatimatu sina na fatima ce kuka sun ma'innahu sarra sarraha fa dahikat aidan annabi ya kare mata magana ta ɗaya kullun sai na Fatima ce dariya fa qultu laha ma yubkiki bayan annabi ya tashi ya buta sai na Aisha tace me yake saki kuka fa qala sai tace ma kuntu ban kasance ba li afshi sirra rasulullahi sallallahu zan watsa sirrin annabi ke sa malamai ke kawo wannan hadisin a wasu babubbuka a babun kiyaye sirri wato haramun ne mutum ya karɓi wani abu daga gurin matarsa komai ƙarancinsa kuwa yayin da ya zamanto matar mutu ne kirkice ba ƙuntata masa take ba tana masa biya kuma yana da buƙatar ya rabu da ita ya karɓi wani abu a ciki dan Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'a dan haka kaga cewa fa akai zaka ji abin da aka faɗa mata fa qultu sai nace ma ra'aytuka al-yawma farahan aqrab min huzni nana aisha ta ce ban taba gani ba lokaci ɗaya a ce mutum ya kuka kuma ya dariya fa qultu laha hina bakat sai na ce mata lokacin da ta yi kuka a khassaki rasulullahi bi hadithin dunana thumma tabakina wa sa'altuha amma qala fa qalat ma kuntu al-afshi sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nana aisha ta ce ana nan hatta idza qubida sa'altuha Allah ya ɗauki ran annabi tun daga farkonsa har ƙarshensa saboda shaharul Qur'an watan ƙur'ani da haka yana da kyau gaskiyar magana a dage da karatun ƙur'ani a wannan watan musamman wannan Allah ya azarta su zuwa itikafi kar mutum ya tafi itikafi ya tafi da rediyonsa ka ganshi kullum a bakin masallaci ya miƙe ta wani BBC in baka shirya baka ba sa dole ne sai ka je itikafi ko kuwa ba sai ka zauna gida ba ba ma BBC ba har da an ce ka ce in da ka ci gaba da ji sai ka ta ji Allah ya kiyaye ai ba dole bane take cewa wa innahu aradahu bihi fil ami marratain tace annabi ya faɗa mata jibril ya zo sun karanta qur'ani so biyu daga bango zuwa bango wa in wala ura illa qad hadara ajali annabi yace mata ba komai nake gani ba tunda naga mala'ika jibril a wannan shekarar ya karanta qur'ani har so biyu to ina ganin ajali la ne kusa wa innaki awwalu ahli luhuqan bi annabi ya ce mata ke ce farkon cikin mutane na cikin iyalai na wanda in na koma zuwa ga Allah za su riske ni za su koma zuwa ga Allah sai ya ce mata amma wa ni'imar salafu ana laki madalla da ni in zaman miki magabaci yanzu dan Allah duk wanda annabi ya zaman masa magabaci madalla ko ba madalla ba da wannan ne malamai suka ce imamu salafu salih rasulullahi domin gashi annabi ya zamanto salaf ne ga nanawa kana na fatima mu ma annabi shine salaf din ina fata an fahimta dan annabi ya ce mata wa ni'mas salafu ana laki kuma haka alfazazi yace laqad faza man kana rasulu imama duk wanda ya zamanto annabi shine jagoran sa to ya rabauta yaqudu bihi nahwan najati zimamahu saboda annabi ne zai ja linzamin ka ta bangaren yadda za a yi a tsira a koma zuwa ga Allah ta ce fa bakaitu lidhalika wannan maganar da ya faɗa ta farko ita ce ta sa ni kuka thumma innahu sannan sai annabi ya sake kam kunne na yin magana fa qala yace ala tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minina aw nisa'i aw sayyidata nisa'i hadhihi al-umma ba za ki zamanto ki zamanto ke ce shugaban kowa da kowa ba idan an shiga aljanna wannan maganar da annabi ita ce ta sana na Fatima kuka da haka duk wanda yake so zai zagi kalman salaf yayi batanci akan ta to ya sani annabi ma salaf ne dan shi ya faɗa da bakin shi yace wa ni'mas salafu ana laki ma dalla da ni in zaman miki magabaci naji wani dan bid'a yana ta surutu yace wai ita kalmar salaf din nan ma a Qur'ani din da ka ji an ambace ta to ka to bara akai ni kuma na ce ƙarya yake don ba wanda ma zai shiga aljanna sai in ya gabatar da wani abu kamar yadda Allah ya ce kulu wa sharabu hani'an bima in baka samu aslaftum kaya a duniya ban an je lahara ba za ka shiga aljanna ba sannan mun sha bayani muka ce kowace kalma a yarenta na larabci la ta duru ba ta cutarwa a koma zuwa ga masu istilahin bangaren in sun faɗa mai suke nufi yanzu ranar nan da muka zo ba mun jero ayoyi cikin suratul isra'i ba masu yawa da Allah ya gama fadar abubuwa yace kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha malaman fiqhun sun ce makaruhi ai ba wannan suke magana ba makaruhi daban a gurin su shine abinda idan kai ba zunubi akan shi amma da zaka bar shi da yafi ba shi bane makaruhi to amma idan sun fada sun ce makaruhi ba shi bane abinda suke nufi to shi yasa kalman salafu a yare na larabci ga ma'anonin da take zuwa da shi amma malaman aƙida da musulunci idan sun ce salafuwa suke nufi limamin magabatan shine annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ɗaliban shi sai ɗaliban ɗaliban wanda suka biyo ba duk mutumin kirki a duniya ya yadda cewa waɗannan ƙurun ɗin babu yadda za a yi a yi addini sai idan an koma zuwa ga fahimtarsu an fahimta a yi shi ne alfazadi ya faɗa ya ce bana ƙubbatar islami ta zaharu kamsuwa fa'asharar ƙabajar salihati wa shamsu annabi ya gina tanti na addini bana ƙubbatul islami ta zahar kamsu annabi ya gina tanti na addini sai gashi tana bayyana guda biyar fa'asharar ƙabajar salihati wa shamsu sai ga wata ɗan daren goma sha biyar ba na haƙiƙa ba na aiki mai kyau yana bayyana da kuma ranar mai ranar aikin shine tauhidi mai badar salihati shine sallah azumi zakka da aikin hajji da makamantansu yace wa idh kana mawdu'an 'alal birri ussuha ata'at hujinnal ardu taw'an wa insuha yayin da ya kasance wa idh kana mawdu'an 'alal birri ussuha wannan addinin yayin da ya kasance da'a ga Allah shine foundation din da aka gina ta yace to ata'at hujinnal ardu taw'an wa insuha mutanen ƙasa da aljanu sai suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya yace wa fuddila bis-sabqil fariqil mubadda' jama'an nan na farko da suka fara yin addini aka fifita su da falalar da tafi ta kowa ya faɗi sifar sai ce ulul birri wattaqawa wa ahlul fada'il isabatu ishfaqin wa khairin wa na'ilin samat bi qabulil haqqi min khairi qa'il aqarrat li ayatin lahu wa dalailin biha subhu tal'un wa tariqun muwatta'u yace ulul fadl ulul birri wattaqawa ma abu da'a ga Allah ga tsoron Allah ulul birri wattaqawa wa ahalul fada'il sune ma abuta falala isabatu ishfaqin jama'a ne ma abuta tausayi wa khairin ga alheri wa na'il ga kuma kyauta wayannan duk sahabbai ne na manzon Allah yace samat bi qabulil haqqi sun daukaka da karban gaskiya min khairi qa'ilin daga fiyayyen mai fadan gaskiya kai yanzu daga gurin malamin ka ka koyi karatu wanda in ana maganan malami ko idan suka daga hannu ba wani mutum da ya sai daga duniya ya sake daga hannu idan malamin sahabbai ya daga hannu ba wannan malamin a duniya ba wannan malamin a duniya to shine limamin salaf shine limamin ainihin wato magabata da haka mu nan da kake ganin mu mu ɗan izala ne kuma salafiya ne mu yawa salafiya ne mu kuma ɗan izala ne mu da haka ba wata izala da zamu yadda da ita da za ta yi mu annabi karantsi kuma ba wata salafiya da za mu yadda da ita wacce za ta yi ma'annaba karantsi ba ta wannan ba ta kuma ko ƙungiyar izala ka je ka duba da kyau ka gani abinda aka yi mata rijista da shi da corporate affairs shi ne alkitabu wa sunna alaman hadi salafus sali haka yake rubuce a jikin registration na ƙungiyar izala za a bi ƙur'ani da sunna akan alaman hadi salafus sali haka yake a rubuce ko wani abu aka yi na kungiyar izala aka baka satifikin na izala to haka zaka gani a rubuce alkitabu was sunna alaman hada salafu mi salafus salih to wayannan ulaika abai faji'ini bi mislihim sune iyayenmu in ka isa ka zo mana da kwatankwacin su babu Allah ta'ala yace innahu kana lallai shi fa mutun ya auri matar babansa ya kasance fahishatan abu ne wanda yake mai muni inna harfu nasbin wa tawkidin wa ta'lilin wa mushabbahun bil fi'li mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab hu ضمير النيل الغائب مبني على الدم في محل نسب اسم إن غا كان فعل ماد ناقص مبني على الفتح واسمها ضمير مستتر تقديره هو فاحشة شين خبر كان منصوب وهو معطوف عليه وهو منقول سنن أينه واتو فاحشة ومقتا سنن أينه واتو أتفني أبن كاماني ناكا malamai suka ce wa aslul maqti shine al-bughd da haka jimla kana fahishatin shine fi mahalli raf'in wato khabaru inna sannan wal jimla wato innahu kana fahishatan gabaki ɗin ta la mahalla laha ta'alilin nahyi shine dalilin da yasa Allah ya hana me yasa yace karka auri matar babanka dalilin saboda auren matar babanka abu ne wanda yake abun muni sannan kuma abu ne wanda yake abin kyama a gurin Allah madaukakin sarki ku ga duk abin da Allah ya kyamace shi ya kamata bayi su kyamace shi idan suna neman zaman lafiya wannan shine dan haka akan ce maqatahu yamqutuhu maqatan fa huwa mamqutun wa maqitun fa kanat al-arab larabawa sun kasance taqulu lirajul sukan fada ga mutumin da min mar'ati abihi ya auri matar babansa sukan ce masa maqitun Allah ta'ala ya faɗi cewa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard ko khala'ifa fil ardi shine wanda ya sanya ku a doran ƙasa wani ya mai ma wani position din da kake kai zaka tafi wani zai zo zai zauna duk inda ba kai bane wato duk inda kake yanzu to da ba kai bane wani ne kuma kai hakuri ko kana so ko baka so sai ka tafi wani sai ya zo ya zauna gurin wannan tsari ne na Allah gwamnan jihar yanzu anan ba shi bane gwamna da wani ne ko sai ya zo to tsari ne na Allah ba wanda ya sai canza ko ana so ko ba a so sai ya tafi wani sai ya zo saboda ka'ida na wa huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah shi ya sanya wani yana mai wani a bayan ƙasa ko kuwa wanda yake liman a masallacin nan da ba shi bane wani ne ko ana so ko ba a so tsari na Allah zai sa nan gaba dole wani ya zo ba haka bane haka ne shugaban ƙasa a Najeriya da ba shi bane ba wani bane wani ana program an ce kaci ya buga waya ya ce su yan an ce kacin nan ba su da mutunci ya ce in ba rashin kasan din suka gama program za su ce saura kwana 100,000 kaza a sauka wanda suke rike da madafin iko wani ya buga waya ya ce in ban da rashin mutunci ma har shugaban kasan ne yanzu zai kun dinga kirga mai kwanakin wayan ana kirga ma kowa to shi ne yanzu to bai kamata a yi ba ko a kirga ko ka a kirga ba tsari bane na Allah ko kuwa ba wanda ya sai canza wannan Allah ya ce fa man kafara fa alaihi kufurhu duk wanda ya kafirci zai ga sakamakon kafircin wala yazidul kafirina kufurhum inda rabbihim illa maqatan kafirai kafircin su ba zai kara musu komai ba a gurin Allah sai Allah ya dada kyamar su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alu sai ce kabura makatan inda Allahi an taƙolo ma la taf'alu wato yayi girma a matsayin abin kyama da fushi a gurin Allah mutum ya dinga faɗar abin da ba zai aikata ba sannan Allah ta'ala ya ce walaqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka qultum lam yab'ath Allahu min ba'dihi rasula kadhalika yudillu Allahu man huwa musrifun martab haka Allah yake batar da duk mutumin da yake wato mai banna ne kuma mai kokonto akan addini sai yace alladhina yujadiluna fillahi fi ayati llahi bighayri sultanin atatuhum ko atahu wanda suke jayayya akan ayoyin Allah ba tare da wata hujja da ta zo musu ba Allah yace kabura maqatan inda llahi wa inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi ala qulubi kulli qalbi mutakabbirin jabbara كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار أبو العباس يتي سألت ابن الأعرابي na tambayi ibn al-arabi an nikahil makti me ake nufi da nikahil makti fa qala sai ce huwa an yatazawwaja ar-rajul rajulu imra'ata abihi idza talaqaha aw mata mutun ya auri matar babansa bayan ya sake ta ko ya mutu shine al-maktu ibn arafa yace kanatil arabu idza idza tazawwaja ar-rajulu imra'ata abihi fa awladaha qila lil walad al-makti da haka ya zamanto idan mutum ya auri matar babansa ta haifan masa ɗa laraba sai su sama sunan yaron kai almaktiyu haka suke sama yaron suna Allah ta'ala ya ce innahu kana fahishatan wa maqatan dan haka sukan ce dai almaktu kamar yadda muka ce wato akan ce maqatar rajulu idza abgadahu ashadd albugd idan yake abu kimi tsanani dan haka wa maqatan wannan abun ki ne mai tsanani a gurin Allah sannan wasa a ya munana sabilan a matsayin wannan ita ce tafarkin da mutum zai bi ya kama shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila da haka nan gurin malamai suka ce akwai dalilin da yasa Allah ya ƙara wa maqatan amma akan zina bai ƙara wa maqatan ba dan ya nuna haramcin da ke nan yafi haramcin da ke can ƙarfi kamar yadda bayani zai zo Allah ta'ala ya faɗi kalman sa'a duk kuma inda ka ji sa'a to abu ya lalace muni ya kai muni ya ce walau annahum aqamut taurata da a ce sun tsayar da a taura su yahudawa wal injil kiristoci suka yi aiki da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abinda aka saukar daga gurin ubangijinsu Allah ya ce la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci abinci ta sama da ƙasa منهم أمة مقتصدة أما وكثير منهم ساعة ما يعملون أتكين سأقوي الأمة تكاتكي أتنا كان ديدي أما الله يسي ديوا daga cikin su aikin da suke yayi muni inji Allah madaukakin sarki sannan haka Allah ya ce kad khasira alladhina kadzabu bi liqa'illahi wanda suka ƙaryata haduwa da Allah sun tabi hatta idza ja'atuhum as-sa'atu bagatatan qalu ya hasaratna ala ma farratna fiha وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الله يتي على ساعة ما يزرون akwai wanda kayan ma da zai cicciba ya tafi gaban Allah da shi kaya ne mai muni Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka Allah ya ce waja'alu lillahi mimma zara'a min al-arth wal an'ami nasiban sun sanya wato cikin abin da suke shuka na kayan amfanin gona da dabbobin ni'ima sun sanya rabo faƙalu hada lillahi bi za'amihim hada li shuraka'ina ta hanyar rayawa suka ce ga na Allah nan ga na gumakansu amma kana li shuraka'ihim fala yasli ila Allah wanda yake na ainihin wato gumaka ne to ba zai kai zuwa ga Allah ba amma wa ma kana lillahi fa huwa yaslu ila shuraka'ihim Allah yace sa'a ma yahkumun wannan aiki wannan hukuncin da suke yayi mu haka wancan malamin da Allah ya bashi ilimi ya take gaskiya wanda ake ce masa bil'am bin ba'ur ko da Allah ya gama magana saka yace sa'a masalin qawmul ladina kazzabu bi ayatina wa anfusuhum kanu yadhlimuna haka akwai mutanen da Allah yace ishtaru bi ayati llahi thamanan qalilan fasaddu an sabilillah fasaddu an sabilillah wato sun siyar da ayoyin Allah da kuɗi ɗan kaɗan sai suka kange mutane daga tafarkin Allah Allah yace innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle abin da suke yi na aiki ko yayi mu malamai suka ce abin da yasa Allah ya ce samanan qalilan duk abin da kake ganin malami a duniya ya tara saboda ya saki gaskiya to idan ka hada shi da lahirar hasarar dai a lahira samanan qalilan ba abin da ya samu a duniya samanan ne qalilan haka Allah madaukakin sarki da ya zo magana akan irin yadda suke mu'amala da mata yace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu مسودا وهو كذب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به zaka ga yana boyewa mutane saboda munin abin da aka yi masa bushara da shi cewa ya haifi ya mace ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fitra ko ya rike ta a wulakance ba ci ba sha ba daukan nauyin ta ko kuma ya je binne ta a ƙasa Allah ya ce ala sa'a ma ya hakumu haka Allah ya ce am hasibal ladhina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna masu aikata mugun aiki suna tsammanin bayan sun aikata miyagun aikan za su tsere mana sai ya ce to idan wannan shine tsammanin su Allah ya ce sa'a ma ya hukumun wannan abin da suka yi yayi muni haka Allah madaukakin sarki yace am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an naj'alahum an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatihim sai yace sa'a ma ya hukumun haka yace alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim baka ga yadda Allah ya fushi da wasu mutane ba da suka jibinci wasu mutane wa kenan munafikai sun jibinci yahudu da nasara su munafikai Allah ya ce mahum minkum wala minhum ba sa cikin ku kuma ba sa cikin su an shi yasa Allah ya ce mazabzabina bayna zalika ba la ila haula'i wala ila mahum minkum wala minhum amma wa yahlifuna alal kadhib wa hum ya'lamun Allah ya ce a'adda Allahu lahum azaban shadidin sai ce innahum sa'a ma kanu ya'malu Allah ya musu tattalin azaba mai tsanani ne saboda aikin da suka yi yayi muni ne haka ya ƙara faɗa akan su yace ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddun an sabilillahi sai ce innahum sa'a ma kanu ya'malu aikin da suka yi yayi muni me yasa yi muni saboda zalika bi annahum amanu saboda suna cewa sun imani a baki sun makafaru sannan sai su kafirci a ina a zuciya Allah ya ce fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun haka Allah ta'ala ya faɗi cewa man arada anhu duk wanda ya bujire ma alqur'ani fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wuzra sai ya ce khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla sai ya dawwama a cikin jahannama idan ya shiga kuma yayi muni gare shi a matsayin kayan da zai ci tsiba ya tafi da shi a gaban Allah Allah madaukakin sarki ya dare mu haka akwai wanda Allah ya ce innal ladina tawaffahumul malaikatu wanda malaiku za su sauka zalimi anfusihim za su sauka wato sun zalunci kansu malaiku za su sauka dan su dauki ransu qalu za su ce masa fi ma kuntum akan me ko kasance qalu za su ce kunna mustada'afina fil ard Allah zai ce musu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha ai ƙasa Allah tana da wanda in an hana ka yin addini sai ka bannan ka koma wani guri Allah ya ce fa'ulai kama a wahun jahannamu wa sa'at masira makoma ta yi muni to haka Allah ya faɗa cewa ƙul wa ƙulil haƙƙo min rabbikum faman sha'a fali'umin wa man sha'a inna a atar na lizalimi na naran a haƙa bihim suradiquha wa in yastagisu yughasu bima'in kalmuhul yashwudu sai ce bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da waɗannan ababen sha haka yace wa yu'adhibu Allahu wa yu'adhibu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhannina billahi banna saw alaihim da'iratu saw wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa adda lahum jahannam wa sa'at masira malamai suka ce a cikin waɗannan ayar akwai fa'ida kamar haka na farko haramcin wato auren wacce mahaifinka ya haifa ya aura dan Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i wala wala tankihu ma nakaha aba'ukum sannan uban wato na kusa ne ko na nesa me yake nufi da uba na kusa ai kaga wanda ya haife ka na kusa ne ko to da, da baban shi kaga baban baban shi idan an yi sama kenan ko yayi nesa to da kuma ƙasa ya zamanto idan an samu ƙasa da sama in dai babanka wannan alaƙar ta riga ta haɗa ba zai yi ba idan ya auri mata ka je ka yi mai ka je ka aure ta abu na biyu da wannan auren zai auku annahu lawqa ahadan aqdul kana fasidan inda wannan ai auren za a yi mutum baban shi ya sake mace ya aure ta ko ya mutu ya zo ya aure ta ko an ɗaura wannan auren auren bai ba saboda shi ma auren Allah ya ruguje shi ce illa ma qad salafa sai abin da ya riga ya wuce wanda kuke yi a jahiliya kuma annabi ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun amma in masa sannan abu na uku malamai suka ce a cikin wannan ayar wanda ita ce tambayar da muke jiya idan mahaifin mutum ya je zina da wata mace ba auren ce ba ya halatta ɗan ya ji ya aure ta ko bai halatta ba ya halatta ko bai halatta ba mahaifin mutum ne ya yi zina da mace daga baya sai ɗan ya ji yana son zai auri matar yanzu ya halatta ɗan ya aure ta ko bai halatta ba na ji ana jinjina abin ne ya halatta ko bai halatta ba malamai suka ci ya halatta shine hillu manzana biha abuhu saboda ai Allah ce waye wala tankihu ma naka aba'ukum min minan nisa'i illa ma qadami shi kuma wannan ai ba aure bane mujarradin haduwa ne kamar yadda shi ma da uban zai haifo da ba ta hanyar aure ba ana kiran shi da ba za a kira shi da ba to haka in an sadu ba ta hanyar aure ba to ba a kiran shi mai aure don haka wannan ba zai hana aure tsakanin dan da wannan ainihin wato matar ba ina ba ta an fahimta wannan ne kenan sannan abu na hudu da ke cikin wannan ayar wato ta harimu na kahin zaujat haramcin ainihin wato auren mata wato na iyaye ko da ko ba a samu halwa ba tsakanin uban da matar ko da bai take ta ba da an daura aure to shi kenan magana ya lalace sannan abu na biyar ayoyin nan suna nuna mana cewa lalle aikin da mutum ya aikata kafin ilimi ya bayyana ba a riskan masa da zunubi a kan shi dan Allah da ya ruguje auren yace wala tankihu ma nakaha abaakum min nisa'i ai yace illa ma qad salafa kenan abin da ya riga ya gabata shi ban da shi ba a magana akan sa da wannan ne malamai suka ce wannan wato qa'idatun shar'iyya wannan qa'ida ce ta shari'a mai girma anna shara'i'a la tulzama qabla al-ilm ba a lizumtawa mutun shari'ar musulunci kafin ya san abu la ijaban wala tahriman da haramci da wajibci bai hau kansa ba sai lokacin da ilimi ya zo masa tukunna sannan hukuncin haramci ko wajibci yake hawa kansa ina ba ta an fahimta ga hadisin musi'us sala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana kuma daga baya annabi bai ce masa ya sake sallah ba saboda abin da ya faru a baya mun san ya zo yayi sallah annabi na kallon shi sai da ya gama har su uku annabi na cewa sake sallah sai da ya gama yayi su uku ya ce na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan iya yin sallah sama da haka ba annabi ya ce masa to zo ka gani kaga yadda ake yin sallah ya koya masa bai ce to duk sallar da kai a baya batun da kake sallah billahi lazi sai ka saki annabi bai faɗa masa haka ba ina ba ta an fahimta saboda lokacin ilimi bai gabata ba akan shi cewa ga yadda ake an gane to shi yasa hatta a cikin wannan sura za mu karanta nan gaba ayewa man yashaqiqir rasula wanda ya sabawa annabi kun ga min ba'di ma ta bayyana lahu huda bayan shiriya ta bayyana gare shi to in mutun ya sabawa annabi shiriya ba ta bayyana gare shi ba fa za a ce to yanzu ya shiga wuta kaga ba za a ce to wani sulhi jahannam wa sa'at masira ba ba zai yi ba wannan shine Allah ya ce wa ma kana istighfar ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu annabi ibrahim bai nemi gafara ga babansa ba face wani alƙawari ne yayi amma cewa zai neman babansa gafara san da wannan alƙawarin Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a minhu lokacin da ta bayyana ga annabi Ibrahim ya gane cewa babansa makiyin Allah ne kun ga tabarra'a minhu amma san da bai gane ba lam ya tabarra'a minhu bai yi tabarru daga baban ba shine Allah ya faɗa ya ce wato man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa la taziru waziratun wuzra ukra wa ma kunna mu'addibina hatta nab'asa rasula ba ma azabtar da mutane sai mun aiko musu da manzo shi yasa aminu shinqiqi ya faɗa yace zahiru hadhihi al-ayati al-karima a bayyana wannan ayar annallaha jalla wa ala la yu'adhibu ahadan Allah ba zai azabtar da wani ba min khalqihi la fi dunya wa la fil akhirah a duniya ko a lahira hatta yab'asa Allahu ilayhi rasulan yundiruhu wa yuhaddiruhu har sai Allah ya turo masa da ɗan saƙo ya yi masa gargaɗi da kashe da jan kunne wa yi usa zalikar rasul idan aka saba ma wannan manzan wa yi stamarru alal kufur wal ma'asiya aka dogi akan saƙo da kafirci ba adal inzar wal izar bayan gargaɗi da jan kunne to a lokacin ne Allah maɗaukakin sarki yake ɗaukar mataki ayoyi da dama sun zo a ƙur'ani wanda Allah yake nuna cewa lallai fa bai yin azaba sai bayan iqamatul hujja ya tsaiwa da mutane hujja da ya faɗa a suratu wannan surat da zamu karanta inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa isaqa wa yaquba wal asbati wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaimana wa atina dauda zabura sai ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan man lam naqsusum alayka wa kallama allah musa taklima sai ya ce rusulan mubashirina wa'annan manzanni ne Allah ya turo su dan su bishara wa munzirina kuma su gargadi kaman an tambaye Allah me yasa sai ya ce li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusuli saboda kada wani ya zamanto yana da hujja akan Allah bayan ya turo me bayan ya turo manzanni wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ஆரம்பம்